بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا بايم الله مسلمي أيومنا رانر جمعة a kuma cikin wata mai albarka mai girma watan almuharram yana da kwana goma sha biyar hijira ta manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da hudu ga watan tara 2020 miladiyya a lissahin haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wasalam allah ta'ala cikin yardarsa da ganin damarsa ya kaddar haɗuwarmu da ku a wannan wuri mai albarka masallaci domin sauke sallar farilla wato shine sallar juma'a sannan kuma da nasiha ga 'yan uwana musulmi cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi da kuma abin da allah ta'ala ya hane mu a ƙalƙashin koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato daidai ne aiwa musulmi wa'azi da alƙur'ani mai girma da sunnoni na manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato shi yasa ake karantar da mutane ko ake tunatar da mutane wasu abubuwa da yake Allah yake so a yi da kuma wanda Allah baya so a yi a tunatar ko a tsoratar da mutane su guje shi yau insha Allah nasiha ta za ta tattara wajen abin da ya shahi sallah sallah aba ce mai girma daga cikin ibadodi da ake ma Allah maɗaukacin sarki yin sallah abu ne wanda Allah ta'ala yake so kuma ibada ne mai girma barin sallah wato abu ne wanda Allah ta'ala yana fushi da shi a cikin mazajenmu ko ko matayenmu wanda yake barin sallah Allah ta'ala yana fushi da shi haka yin sallah da jahilci ba tambaya ba karatu shi ma ɗaya yake da wanda bai yayi saboda haka ana buƙatar ibada kafin mutum ya ibada ya ilmince ta ya je makaranta a gwada mashi sannan ya yi don haka kawai da ka yadda ka gani ana yi kai maka ke yi aikin banza ne baya amfana ma komai wato sallah tana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar rukunan musulunci guda biyar ne na farko shine kalmar shahada shaidawa babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai sai kuma rukuni na biyu shine yarda wato da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na bawan Allah manzo na Allah wannan shi gaba ɗaya ana ɗaukan shi abu ɗaya la ilaha illallah sai a ce muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma shaidawar bici bayan ka shaida da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne abin bauta sannan kuma sai ka shaida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa ne don haka wannan shine rukuni na farko kenan rukuni na biyu shine tsaye da sallah yin sallah a cikin jama'a da ilimi sanin haƙoƙinta da sanin ababen da yake ɓata ta da in an ɓata ta ya za a gyara ta wannan shine tsaye da sallah abu na gaba shine ba da zakka daga cikin rukunin addinin musulunci rukuni na uku shine ba da zakka ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba abin zai hudu zakka ya ba shi dukiya idan kuɗi ne sai ya mallake shi ya shekara guda kuma sai ya kai zai iya sayan zidariya gram 85 shi ne ya kai wajen miliyan da wani abu ya kai miliyan da kamar rabi ina ina gani kamun a hudu zakka kuɗi abu na gaba idan dabbobi ne gare ka in awaki ne sai sun kai arba'in idan ya shahi tumaki ko awaki sai sun kai arba'in sannan a hudu ɗaya tak kuma he shekara haka nan awaki ne ko tumaki haka abin da ya shahi shanu he sun kai talatin haka abin da ya shahi raƙumma daga biyar ne shi kuma ake hudda fusguma ta akuya ko kuma kasganya ta tumkiya yana nan yana nan sai ya kai goma sannan sai a hudda kasganyoyi guda biyu ko kuma wato fusguma tabun suru kenan ko akuya alkarama guda biyu haka har sai ya kai haka fata ya take ya kai wajen 25 sannan ake hudda wato abin da ya shahi raƙuma wato taguwa alkarama ko raƙumi ƙarami wanda ake ɗauke da cikinsa ba a yi kanansa ba amma ana ɗauke da cikinsa ya cire ɗaya bada ko menene abu na Allah subhanahu wata'ala sauki gare shi idan abin da ya shahi abinci ne ko gero ko dawa ko da sauran duk abubuwa na abinci shi kuma sai ya kai ausiki biyar ausiki biyar shine tiya 300 ko abin da ya kasance kaɗan da haka shine ya abu da hudda guda nawa kenan sai duk duk goma sai a hudda ɗaya kenan in kan lissafa ya kaga tiya nawa ne kin za a huddawa kaga abin yana da sauƙi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine zakka ta wajibi haka kuma akwai sadaka ta nafila abinda mutum ya bada shine kuma abinda ya ga dama ya bada to saboda haka wannan shine rukuni na daga cikin rukunin addinin musulunci rukuni na uku sai kuma rukuni na hudu shine azumin ramadan ga wanda Allah ta'ala ya sa azumin watan ramadana ya tsaya yana halarci lahiyar shi laushi ya azumi 30 ko 30 ba daya haka abu na gaba na hudu shine aikin hajji ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya hore ma dukiya wanda zai je biya ya samu guzuri ya je ya dawo lafiya Allah ya ce liman istata'a ilaihi sabila ga wanda Allah ta'ala ya ba hanyar tafiya wannan shine rukunin addinin musulunci guda biyar to a rukuni na biyu ne muke so mu yi magana shi da sallah ya ku bayan Allah sallah wata ibada ce gagaruma daga cikin ibadun da ake ba Allah maɗaukacin sarki salloli guda biyar wannan na farilla wanda Allah ta'ala ya farlata ma kowane musulmi ga wanda musulmi ne baligi ya balaga wajibinsa ne ga yaro ɗan musulmi ƙarami wanda bai balaga ba shi mustahabbi ne a rika zuwa da masallaci ana koya mishi sallah na haka sallah wajibi ce ya ku bayan Allah sallah tana da wasu abubuwa daban-daban tana da wani sirri ne tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bayansa duk abin da kake yin sallah idan ya dame ka duk wani abubuwa in kai sallah ka roƙi Allah ta'ala Allah a shirye yake biya maka bukata amma mutane suna roƙan sallah kamar wani abu ne wanda kawai dai bar dai su yi su huta a cikin sallah ana bukatar duk addu'o'inka ka sanya musamman ma lokacin da bawan Allah ta'ala ya yi sujuda zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ruku in kun zo ruku fa'azzimu fihi rabba ku girmama ubangiji subhanahu wata'ala ku yi ta yin tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subuhu quddusur rabbul malaikati war ruh ko subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamati da sauran ruku'u sujuda ana wato yawan tasbihi da cikin ruku ana bukata a mutum yayi ta yi kai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi so uku kyale kawai a in ba taso ba in liman bai taso ba kawai ita yi kai tai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kana neman Allah ta'ala ya gafarta maka ba annabi yace amma in kun zo sujuda ku dage wajen addu'o'i ku dage wajen addu'a lokacin da bawa ya kai goshinsa ƙasa don yin sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala ana buƙatar ya dage addu'a ka iya yin addu'a da kowane yare ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mahaifana ya Allah ka bani yaya na gari na kwarai ya Allah ka sa ka bani aljanna ya Allah ka tsare daga azabar wuta duk kai wannan addu'o'i da dama Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni akan wato gode maka da kyautata ibada zuwa gare ka da sauransu ne addu'o'in suna da yawa Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal ya ubangiji ina roƙonka aljanna da abin zai kusantar da ni zuwa ga aljanna faɗin shi ake ko aikata shi ake ya Allah ya Allah ka tsare daga azabar wuta duk wannan lokacin da bawa ya kai goshinsa ƙasa don yin sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana jin kumiyar bawansa ya roƙe shi a lokacin da ya sujuda bai ba shi biyan bukata ba Allah kumiya yake ji Allah karimi ne Allah subhanahu wata'ala yana jin kumiyar bawansa idan bawa ya yi addu'a a lokacin da ya kai goshinsa ƙasa ya hana mashi abu. To, saboda haka addu'a ita sallah, kalmar sallah ma'anar fassarar sallah a salat ma'ana addu'a. To, don haka lokacin da bawa ya zo sujuda ya dage wajen yin addu'a ga Allah subhanahu wata'ala ya roƙi Allah ta'ala. Saboda haka sallah ya ku bayan Allah ana buƙatar abubuwa da dama akwai mutanen da basu damu da sallah ba wallahi har yanzu akwai mutane wanda ko kuma suna yin sallah amma babu ilimi ko ɗaya shi kuma manzon mu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ba a ce yayi sallah ba ba a ce wasu abubuwa ba sai da aka ilimantar da shi aka bashi ilimi fanni kaza ilimi kaza ne fanni kaza ilimi kaza ne shi yasa farko mu wannan addini namu na musulunci addinin musulunci ba addini bane na jahilci wanda kaga ya zama jahili shi ya zalunci kansa da kansa ba wanda ya hana shi hanya ya je ya nemo ilimi yadda mutum zai je ya nemo ilimi na kwadago ilimin da za a ci abinci na sana'a kala-kala daban-daban ko na komi ne ne kwa to haka ƙoha tana buɗe mutum ya je ya nemi ilimi na addini musamman farda aini farillarsa ta ainihi irin su sallah irin su hukunce-hukuncen sallah wajibi ne ga kowa ga kowa kowane musulmi mai cewa la ilaha illallah ba a ɗauke masa ba wajibi ne je liminci ilimi ba wanda ya hana ka in kuma ka tsaya kawai kace to wannan aiki ne na malamai to akwai ranar da Allah subhanahu wata'ala za ka tsaya gaban Allah za mu tsaya dukkanmu a gaban Allah subhanahu wata'ala ba wani mai tarjama tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala za a ɗauko aikin da kai a tambaye ka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kusa da kai a ɗaga a ce ya rasulallah kai ka koyar da wannan aikin idan manzan Allah ya koyar da shi ya ce ni na karɓa ya a ce an karɓa idan annabi sallallahu Alaihi wasallam ba wai kara zai ce wato ce ai wannan ba koyi bari in kara mishi in ce mishi ni nayi sai ya ce a ni ban karba ba ban yi wani aiki ba ban koyar da wani aiki ba sai a ce ba a karba ba to a ƙarshe sai mutum ya hasara ya ku bayan Allah da haka aiki na ibada ana koyar da shi ana karɓar shi daga hanyar karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka sallah ana buƙatar mutum ya ilimance ta mazanmu da matayenmu mu ilimanci sallah mu ilmantar da matayenmu da suke cikin gida sallah mu ilmantar da ƴaƴayenmu da cikin cikin da suke cikin gida mu karantar da su sallah da yaranmu waɗanda suke sana'a tare da waɗanda muke zama tare da su mai ilimantar da su sallah ya ku bayan Allah domin sallah abu ce mai girma shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako na haƙuri da yin sallah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in wallahi sallah abu ce mai girma amma ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai mutumin da yake jin tsoron Allah maɗaukacin sarki yake ganin sallah tana da matsayi sallah abu ce mai girma don haka wajibinmu ne mu iya sallah idan mun kiyaye wannan salloli guda biyar alƙawalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga bayansa muminai salloli guda biyar wanda duk ya kiyaye salloli guda biyar kacal ɗin biyar ƙinnan alƙawalin da Allah ya yi ya sanya shi aljanna haka Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma ba mafi cika alkawali sama da Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda Allah ta'ala cika alkawali Allah ya ɗau alkawali wanda duk ya kiyaye salloli guda biyar ya ba su haƙoƙinsu ya yi su a cikin jama'a abinda zai hana shi shiga aljanna mutuwa kawai da ya mutu ɗan aljanna haka Allah ya alkawali da bayansa amma za a ga mutane suna walakantar da sallah ba su damu da su yi ta ba a kan lokaci in sun yi ta ma wato ba su damu da ita ba a kan iliminta ba za su yi ta cikin jama'a ba musamman salloli guda biyar sallah guda biyar shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum haka ‘ya'yayenku kar da su shagaltar da ku an zikirilla daga ambatan Allah shi ne sallah, anan sallah ta farilla ake ni. Wala aula da kuma an zikirilla Allah ta'ala ce wa man ya fa'al zalika duk wanda ya aikata haka ‘ya'yansa suka shagaltar da shi ko dukiyarsa neman kudi ya hana shi ya yi sallah a kan lokaci a cikin jama'a da ilimi ya ƙi fa'ula'ika humul khasirun wannan su ne taɓaɓɓu taɓaɓɓu ne hasararru sun yi hasarar rayuwarsu saboda haka babu wani mutum a matsayinsa na musulmi da zai walakanta da sallah sai in munafiki ne amma musulmi mai imani baya walakantar da sallah musamman salloli guda biyar sallar asuba mai rakawai guda biyu sallar azhar mai raka'a guda hudu sallar la'asar mai raka'a guda hudu sallar magariba mai raka'a guda uku sallar isha'i mai raka'a hudu wannan sallolin wajibi ne wajibi ne a kaina wajibi ne a kanka wajibi ne a kansu wajibi ne a kan kowa a kan mata a dukkan musulmi mai cewa la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne ba da haƙoƙinsu daidai a kan lokaci ba wai mutum ya ga dama ba za ga wani in yana wani harkashi to sai ya ƙare ya yi sallah sai ya ƙare harkarsa ya yi sallah idan baya komi ne in lokacin sallah yayi zai je sallah amma in yana tashi haraka to sai ya gama sannan ya je ba Allah ta'ala haƙinsa wanda kuma haƙin Allah ne subhanahu wata'ala haƙin Allah kuma a ba Allah subhanahu wata'ala haƙinsa haƙin mutane a ba mutane haƙinsu haƙin dabbobi a ba dabbobi haƙinsu kowanne akwai haƙinsa jikinka yana da haƙi idanunka suna da haƙi rayukanka suna da haƙi kowanne a ba haƙi mai haƙinsa a ba haƙinsa da haka ba a walakanta da sallah wannan wato Allah ta'ala ya sanya lokaci lokaci in yayi sai a je a yi sallah a cikin jama'a ba mutum ba kawai ya ka zama in ya ga dama ya sallah kuma a ɗakinsa ba ko a ɗakinsa cikin gidansa kawai shiga ɗaki ya sallah a'a ba a raba wani mutum musulmi ya yi sallah a gidansa ga masallaci ka zo masallaci a yi sallar jama'i da kai wannan halaye ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi sallah to kuma ya yi umarni a zo jama'a a yi jama'in sallah idan sallar nafila ce ka yi ta a gida ya fi lada amma sallar farla zo masallaci a yi sallar da kai aiki kake bari aikinka shi yasa magabata idan mutum yana aiki da ya ji an ce Allahu akbar Allahu akbar idan makeri ne zai buga wato guduma ga karhe zai bugawa da ya ji an ce Allahu akbar bai buga he aje masa bai baya bugawa in kwaye kuskure ya buga to wannan kudin aikin baya cin shi ne bisar da shi idan majini ne in ya ɗauko laka zai jehawa da ya ganci Allahu akbar Allahu akbar to bai jeho wannan ƙasa he da ta kata ya ce a tashi aje masallaci amma mu a a kunnan uwal wasu muna ji sai mu kiya fir musamman sallar asuba musamman sallar asuba dama annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce asaqala salata alal munafiki salatul isha wa sallar fijir abinda sallolin da suke da yauni a cikin wannan sallolin guda biyar akan munafiki sallar isha'i da sallar asuba musamman sallar asuba tana da wahala sai mutum ya daure ya mai da komi ba komi ba ya daure shi sa Allah ta'ala yake ba mu'minai haƙuri akan sallah dan lokaci abu ne dan kadan amma sai ga shedan ya maka wato tsiya so yake tabar da kai ka lalata aikinka amma idan zaka je majalisi ko wani hira a cikin dare komi ba matsala saboda shedan ne amma aikin alkhairi kana kallo wallahi in ba ka dage ba sai da taimakon Allah subhanahu wataala sai ka kasa mutumin da ya salloli isha'i ya yi sallah cikin jama'a ya yi sallah isha'i cikin jama'a sai a rubuta mashi ya yi rabin dare yana sallah ba a banza ba ne ya yi sallah mutumin da ya sallar asuba cikin jama'a sai a rubuta mashi ya kwana dare yana sallah ka ji wannan falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sallah tana da abubuwa daban tana auqat tana da lokuta inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta Allah ta'ala ce lalle sallah akan mu'minai ta kasance tana da lokaci tsayayye lokacin kowace sallah akwai lokacinta akwai mukhtarinta akwai darurinta saboda haka duk mai sallah wajibi ne ya kiyaye sallah ya san lokutan sallah ya san me ake a sallah in an yi tabaci me ke gyara sallah menene in an yi kawo pat babu sallah sai dai a sake wata sabuwa daban ya ku bayin Allah da aka sallah abu ce mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri yana umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha wa amur ahlaka bis salat ka umarci iyalinka da sallah wastabir alaiha ka doge ka doge da haƙuri akan sallah la nas'aluka rizqan ba ma tambaye ka wani arziki nahnu narzuquk mu ne muke arzitar da kai wal aqibatu lil muttaqin karshen al'amari gaba daya suna ga masu tsin tsoron Allah subhanahu wataala saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an mai umarni ya umarci iyalinsa da sallah shi yasa mu ma musulmi Allah subhanahu ta'ala ya umarce mu da mu rika tada yaran mu suna zuwa masallaci lokacin sallah in yayi ka tada iyalinka matanka da yaranka duk wanda yake kalkashinka ka tada shi je sallah idan yara ne maza ka sa su gaba ku tayi masallaci musamman yara mumayyizi mumayyizi yana da hankali yana da ya san kwaba ya san bari ya san kakkai wannan ya fara wayo a rika zuwa masallaci da shi idan mutum balagagge ne ya balaga ya balaga har ya zama balangu a tara shi a taho masallaci da shi masallaci a zo a ce a zo masallaci tare shi ana koyar da su ilimin ilimi na sallah kaza kaza kaza kaza kaza haka mata yan mata a cikin gida a tara su su yi sallah a tara mahaifiyarsu ta tara su a matsa musu yin sallah ba tsanani bane wajibi ne tilas ne in ji Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi haka amma ba wai so ba ne kama ɗanka komi da komi amma ba kamai gatan ya yi ƙasalla ba ba san shi kake ba wallahi ba ka san shi kuma sai ranar alkiyama ku raka tsinanne ne ya da kai da shi saboda haka wallahi ka umarni yaranku da sallah ya ku bayan Allah maza da matan mu umarce su da sallah ku sani cewa mata suna da rauni za ka yi ta da matarka ta yi sallah ta ce to ga zan tashi he ka taho he ta koma ta yi barci aiki ɗora tukunya kawai he hana ta yi sallah a lokaci sai ta ƙare bari in kaza bari in yi kaza bari in yi kaza a lokacin sallah kawai a yi sallah wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so Allah yana faranta ran Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya gabawa da lokaci yayi ya tashi ya sallah da lokaci yayi ya tashi ya sallah as-salatu imaduddin sallah gimshikin addini ce faman aqamaha faqad aqama ad-din wanda ya tsaye da sallah haƙiƙa ya tsaye da addinin musulunci wanda ya ruguza sallah ya rusa addinin musulunci sallah amana ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu amana wal wudu alwala ita ma amana wal ghusl wanka amana diyar zazzano abubuwa amana ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a bashi sallah a nan duniya a nan ƙasa ba sai da Allah ta'ala ya gayyace shi ya sama inda Allah subhanahu wa ta'ala yake abokin tafiyarsa shine Jibril alaihi salam suna tafiya su je wannan sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida har su je inda aka shafi sidratul muntaha magariyar tikewa jibril ya tsaya na ya ce daga nan ni na tsaya ya ce me yasa me yi gabar ce a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'alim ma'alum ba wani ɗaya mu daga ciki bakin nan ne matsayinsa sama din nan kai aka gaye ta ya je munajati ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya farlanta masa salloli hamsin da shi da al'umma samanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo a komawa ya tsaya wajen andaban Allah Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, mai Ubangiji ya farlanta maka kai da al'umma ka, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sallace salloli guda hamsin a cikin yini. Ya ce, Ya maka yawa kai da al'umma ka, ka koma wajen Ubangiji ya rage maka. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya rage masa salloli guda biyar zama arba'in da biyar za a yi. Ya sace koma wajen annabin Allah Musa Kalimullah ya ce mi ya rage ya ce biyar ya ce sun maka yawa arba'in da biyar koma ya manzan Allah akwai rage maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ana ragewa ana ragewa he da aka rage arba'in da biyar aka bar biyar kacal annabi musa ya ce koma wajen ubangiji ya rage maka al'ummarka ya rasulallah suna da rauri ka koma a rage maka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ina kumya Ubangiji na wannan biyarkin da su ne zan karɓa wanda ya tsare su ya tsare amanar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya walakantar da salloli guda biyar ya walakantar da amanar Allah subhanahu wa ta'ala kuma a zamancin hamsin ɗin suke in kai salloli so biyar a wuni kana da laran sallah hamsin kuma kowace sallah in kai ɗaya kana da lada 27 cikin jama'a ka ji wannan garaɓasa da Allah subhanahu wa ta'ala yake tausayin mu yake san mu al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma muke walakantar da sallah ba mu damu da sallah ba ba damuwar ba ruwan sallah amma damuwar mu neman abinci kwadago ko ƙaƙa za a nemo abinci ko ta hanya haram amma wallahi sallah wani in yana sallah zai baka tausayi wallahi tallahi ba zai baka haushi ba tausayin ki kawai zaka ji wallahi saboda bai iya sallah ba Allah ka gafarta mana lokaci yayi bismillah Allah saboda haka ya al'ummar musulmi sallah wani abu ne wanda yake Allah ta'ala yana son sallah yana son bawa yayi sallah a lokacin da Allah ta'ala ya farlanta sallah wannan shi ne wajibinmu ya kamata mu kiyaye salloli ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta sallah ga wannan al'umma don haka wannan amana ce wanda ya tsare amana ya tsare amanar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsare salloli guda biyar wanda ya walakantar da su ya walakantar da amanar Allah subhanahu wa ta'ala don haka wajibinmu ne mu kiyaye salloli mu ba su haƙoƙinsu a lokaci mu yi shi a cikin jama'a wannan shine zai samu zai samu samu rahamar Allah subhanahu wataala mu'minai dukkan inda Allah ta'ala zai ambaci mu'mini a cikin alqur'ani mai girma sai ya ambace shi suna sallah babu yadda za a yi wannan addini namu ya zama mai addini ne amma baya sallah a'a wannan ba addini bane yake addini ne na musulunci shi sallah ake sabanin wanda ba musulunci ba to shine ai wasu abubuwa daban-daban amma dai shi addinin musulunci dole sai an yi salloli in ma salloli na farilla bayan su kuma da salloli na nafilfili Allah mai girma da buwaya duk inda ya yi bayanin muminai sufofinsu na kwarai mutanen kwarai muminai sai ya ce suna sallah da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yuqimuna salata wa yutun alladhina yuqim alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala ya ce alladhina yuqimuna salata su mu'minai sune suke tsaye da sallah alladhina yuqimuna salata alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sune suka yi imani da gaibi sun imani akwai wasu abubuwa a boye gidan wuta basu ga wuta ba sun san sun yaqini tabbat akwai wuta basu ga aljanna ba sun yaqini tabbat akwai gidan aljanna shine alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sannan suna tsaye da salloli guda biyar wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abinda Allah ta'ala ya artar da su suna bada shi sadaka suna yin sadaka Allah ta'ala ya ce ulaika humul muflihun ulaika ala hudan min rabbihim wannan sune suke akan shiriya da ta ubangijin su wa ulaika humul muflihun wannan sune masu rabauta in alkiyama ta tsaye su za su shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya yi cewa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سيتي الذين يقيمون الصلاة سنة سكي تسير سلة الذين يقيمون الصلاة هيتي ومما رزقناهم ينفقون sannan daga abin da Allah ta'ala ya arzuta su na arziki suna ciyarwa ma'ana suna ba da sadaka Allah subhanahu wa ta'ala da ya zano sufofin masu imani a wata sura musamman wadda ake kira suratul muminuna he zano abinda mumini suke he zano wasu abubuwa guda goma sai ya ce wannan su ne masu gadan aljannar firdaus Allah zai gada musu aljannar firdaus sai Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim qad aflahal muminun haqiqa muminai sun ci nasara sun rabauta he ce alladhina hum fi salatihim khashi'un sune a cikin sallarsu suke yin ta da khushu'i da tsoron Allah subhanahu wata'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagawi mu'ridun sune wa'anda abubuwa na banza suke kauda kai ba sa kallon wannan abubuwa walladhina hum lizzakati fa'ilun sune abinda ya shahi zakka suna bada zakka a lokacin zakka in yayi wallazina hum li furujihim hafizun sune mu'minai suke tsare gaban su bassa zuwa su su yi zina maza da mata mai imani baya zuwa ya je zina wallazina hum li furujihim hafizun hey Allah ce illa ala azwajihim in kaga sun biya bukatan su sai akan matayen su na aure aw ma malakat aymanuhum ko abinda dama su wato dama su ta mallaka sune bayi a lokacin da ke da bayi والذين هم من ne فإنهم غير ملومين وأنن duk wanda ya biya bukata sha'awa ta hanyar matarsa ta hanyar aure fa innahum ghairu malumin mutane ne wannan ba a zargin su duk mutumin da ya biya bukata ta hanyar aurensa yanzu nan ta hanyar aure duka aka same mu abin alfahari ne a same ka ta hanyar aure ko kaka kake amma duk matsayinka in aka ce wannan an same shi ta hanyar zina la haula wala quwwata illa billah an ci mutuncinsa ba shi da mutunci amma hanyar aure ta nan ake samun zurriya ba zurriya mai albarka zuriya wato nayira mai albarka mai haske ta hanyar aure ne ake samun Allah sanya albarka cikin rayuwar mu ya Allah saboda haka wal illa aza azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ya Allah ta'ala ce faman ibtaga wara azalika duk wanda ya budi ya biya sha'awar shi ba ta hanyar aure ba ba ta hanyar kuyanga ba wanda ya mallaka a lokacin da ke da kuyanga fa ula'ika humul adun wannan sune mai su ketare iyaka masu wuce gona da iri masu hana abin da Allah ta'ala ya hana masu kin aikata abin da Allah ya ce a aikata duk wanda ya je hanyar zina wannan duk toshiya ce ake don a kare zina domin zina hanya ce ta ba za a samu zurriya mai albarka ba zina hanya ce ta yada fasadi ta yada barna amma aure hanya ce ta yada al'umma mai albarka Allah ka gafarta mana ya Allah والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سيأتي والذين هم لأماناتهم سون مؤمنيه وعند أكباس أمانة سنا كياي وأمانة بحال متمن كريكي بني وندك تشن أمانة daga cin amanar Allah subhanahu wa ta'ala ko cin amanar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko cin amanar ‘yan uwanka mutane ko da kafiri ne karkaci amanarsa. Karka ɗauka wayan ka ci amanar kafiri a ce ka ci bilis banza ne wallahi sai Allah ta'ala ya kama ka. Duk wanda ya baka amana to ka riƙe, amanar nan kaya baka aje mini, kuɗi ya baka aje mini, komi ne ne baka riƙe amana, magana ce karka gaya kowa amana karka faɗa. malamai suka ce in kaga mutum ma yana maka zance yana waiwaya to wannan zancen da yake maka yanzu tunan Allah ya baka amana wannan zancen kakka waɗa sirrinsa amana kuma kusancewa amana ranar alkiyama akwai bayan Allah waɗanda suka ci amana shi ne za a je a ɗauko wannan amanar yadda aka baka haka Allah ta'ala zai yi irin ta heji a sa a ɗaka cikin wuta hawiya hawiya ba hausa bane hawiya larabci ne amma ka kallo in an ce wuya hawiya sai a ji a saka ta wannan wutai sai a taro mutum ya ce ka zo wannan ya ce ya baka amana ina amana da ya baka sai ya ce ya Allah tun a duniya ne ya bani wannan amana kuma yanzu gashi Allah ya Allah duniya ma babu ita sai Allah ya ce to shikenan gataccen amana gataccen hey gwada mishi wuta sai ya ce ka je ka dauko ta he taka ya shiga wuta shi maciyin amana Allah ka samu mai da amana ya Allah matsare amana ya ku bayin Allah wallahi matsare amana wallahi matsare amana kuma ku kalli yau amana ta yi karanci da amana da gaskiya tana karanci a cikin al'umma karanci take ragewa take ragewa take in ka mai da hankali akan rike amana kowa da kowa ganin kama yake wani wawa ne mutanen da ne ku kalli mutanen da da ba karatu gare su ba ilimi gare su ba kamar na yanzu billahi allazi la ilaha illahu amma sun fi mu amana sun fi mu cika alƙawali sun fi mu zumunci sun fi mu kyautatawa da dama Allah ka gafarta mana ya Allah to shikenan sai Allah ta'ala ya saka wannan amana cikin hawiya he ya ce je ka dauko ta he shiga he ya je tsaka hawiya he dauko ta he dora ta ana kuma ka san ita wuta dama ƙasa take to yana takawa yana takawa ya kone fa yana takawa he ya zo inda zai huta hallo he amana he ta sumbule he ta koma tsakan wuta he a ce koma dauko ta haka zai ta har abadan abadan abadan karka yi tuban wai kaka duba wai ka tsire in garashin amana ya kai bayan Allah wallahi mu rike amana walladhina hum li amanatihim sune waɗanda akan amanoni wa ahadihim da alƙawulla da suka yi alƙawali tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, alƙawali da ‘yan uwanka musulmi, kaza kaza za a yi kai alƙawali to ka cika, matuƙar alƙawalin ba na saɓan Allah subhanahu wa ta'ala ba ne, ba alƙawalin saɓan Allah ba, ka san wani hanci a cika alƙawali ko saɓan Allah ya ce to ai alƙawali ne, to kai wawa ne baka san me alƙawalin da ake cika ba, alƙawalin saɓan Allah ba a cika shi. Alƙawali ana cika shi na bin Allah ko bin manzan Allah ko kyautata al'ummar musulmi, ko wasu abubuwa halaye masu kyawu, wannan a cika alƙawali. والذين هم لأماناتهم وأن تكي جمد أمانونسو وأهدهم كالقولنسو راؤون سنا كيايوا القول wanda yake saba alkawali he ya zo ranar aljanna an mai hisabi zai shiga aljanna he ce shi ya ce shiga he ya zo sai Allah ta'ala ya hudu wasu kahunna he su kare shi daga kofa in ya zo gim he he he ya shiga shi shiga mana he kasa shiga sai ya huto baya he zo he Allah ya mai da kafan he ya shafa ya shafa ya shafa ya ji babu he ya je zai shiga hallo he wannan kafan he huto he su mai banga banga ba dama shiga haka zai tai ba shiga saboda saba alkawali ya ku bayin Allah nawa mu ne suke cika alkawali ya ku bayin Allah da Allah nawa mu muke cika alƙawalla muna ɗauka ma ba komai bane yanzu in aka samu mutum ya cika alƙawari an yi lokaci kaza zai zo da ya zo ci a ce kaji bature to baturan banza musulunci ya koyar da cika alƙawari baturan mi baturan mi zai za ka yi koyi da shi kai kake so ake so ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka cika alƙawari ba wai ɗabi'a ba ce ta bature bature tsinanne ne yahudu da nasara ne Allah ya tsire musu albarka wa za ka yi koyi da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabin mu sallallahu alaihi wasallam mu cika magana Allah mu cika alƙawari na Allah subhanahu wataala mu cika alƙawalla na tsakaninmu da iyalanmu alƙawalla na makwabtanmu alƙawalla na ƴan uwanmu wannan shine ɗabi'a ta gari yana cikin halaye mara kyau rishin cika alƙawari rishin cika alƙawari rishin cika alƙawari hali ne wanda bai da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ce, Wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Kun ga an hara da sallah wannan aya. Da ce kada aflaha almu'minun he ce allazina hum fi salatihim khashi'un. Ana sai ne da wallazina hum ala salawatihim ko wallazina hum ala salawatihim su mu'mine akan sallolin su. Yuhafizun suna kiyayewa. da lokaci ya kak a bar komi a zo a yi sallah wallazina hum ala salawatihim sai yace nan kaga yace salawatihim sallolin su gaba daya yuhafizun suna kiyayewa salloli sufar masu imani ne kiyaye sallah a lokaci Allah ta'ala ce ulaika humul warithun wannan sune magada sune masu gado mai za su gada ta Allah ce allazina yarusuna alfirdausa wannan su ne suke gadan aljannar firdaus hun fi ha khalidun in suka shiga har abadan abadan abadan abadan suna cikin aljannar firdaus aljannar firdaus ita ce a'ala daga cikin aljannoni aljanna guda bakwai guda takwas afwan aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala guda bakwai ce wuta kuma guda bakwai ce aljanna takwas wuta bakwai to aljannar firdaus a cikin aljannoni gaba daya ita aljannar firdaus ita ce ala ita ce babba ita ce manzan Allah yake ci shi yasa manzan Allah ke cewa in za ku roƙi aljanna ku roƙi firdaus idan za ku roƙi aljanna a wurin Allah subhanahu wata'ala ku roƙi aljannar firdaus domin anan niki kuma duk wata aljanna wata ƙorama da wata ƙoramar zuma ƙoramar madara ƙoramar giya ƙoramar ruwa daga ta hanyar aljannar firdaus ne yake yau ƙasa ya shigo innan sauran aljannunin to kai in ka kai can ka kai kankat ƙarshe ki Allah ka samu aljannar firdaus ya Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana sai ya ce bilal ina jin ƙarar takalminka a cikin aljanna menene kake yi abinda muka hori daidai Allah babu ladan shi wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh